sautin maganar subhana mai girma kowar riki ƙur'ana ba zai siyace ba Allah da kai ni ka fara batu mafi girma dangon kadai na amin tunane mai alfarma baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba dan iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba karo dubu na salati da bai kidayo ba kun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taɓa kuskure san ba, sadiyan gidansa da matayansa ba wai ba, da sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba yayan wa ku kawai ta ku kara sauraro ku ji baitukan da yau na nufaci in rero da akwai bayani mai falala da zan tsaro kowa ya buɗe bulutus ɗinsa zan turo saƙon da in ka jike shi ba ka tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki ƙur'ana ba zai tsiyace ba ya'yan uwa ku sani ƙur'ani mai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله يوم ما sauraro amin shi rediyo mita ɗari da uku da ɗigo tara zangon ya sa ake saurara cikin shirin taskar alkur'ani da ke zuwa muku kan tsaye daga wannan gida mai albarkatar da ni muhammad sani abubakar da kuma kwanayen da muke gabatar da wannan shiri tare kamar gwani ba waliyu baba gwani gwani sahamad kashahara da kuma gwani ibrahim mai tahara wanda za a iya cewa shi ne mai ke jagorancin wannan shiri don kawo muku manufar wannan shiri to idan ana biye da mu a makon da ya gabata ba mu samu ci gaba cikin waken kumsa da ke ba mun dai amsa wasu tambayoyi ne wanda da su ne muka ishirin gaba ɗayan sati da cewa ma dai lokaci ya ƙure mana kusanci ba a yi abin da ya kamata sosai ba to amma dai a wannan mako muna tsarin insha Allah ta'ala za mu dora daga gurin da muka tsaya idan ba manta ba ina jin saura fb ashirin ne ya rage za a sauka akan wannan batu na waƙen kumsa wanda shi wani mai albarka yake kawo mana kuma insha Allah da zarar an gama shi idan muka shiga cikin suratul bakara da zarar mun samu yi kuri na farko shi ma za a yi wakensa ko da ya zama cikin harshen larabci wato wakar daliya ko kuma idan akwai wata waka ta hausa wadda mutane za su fahimta sai a kawo wato wannan wake a tsari na hausar ko kuma duk da abin da Allah ya riga ya kaddara shi ne zai faru saboda wani lokacin waken akwai na hausar akwai na larabcin wani lokacin kuma na larabcin ne kawai ba na hausar wani lokacin kuma na hausar ne kawai babu na larabcin to amma dai tunda mu muna cikin biya ne ta hausa to sai mu yi amfani da harshen hausa idan har muna da zaɓi ko ba mu da zaɓi to sai mu yi amfani da wanda muka samu in dai har yare ne da mafi yawancin al'umma za su fahimce shi ko da kuwa na fillanci ne na sa akwai mutane da dama tun da kano dai jiha ce ta wasa fulani in ma kai ba fulantunin ba ne watakila cikin jibin zuriyar ka dai akwai fulanin domin kusan ce babu da za ka duba shi sosai ba ga alamun cewa akwai wani jini na fulani a jikinsa ba to su ma bare bari a can wuraren su akan samu irin wannan din dama da yake so kadan Allah ya yi su mu fulani haka muke ganin su dama kaɗan Allah ya yi su a duniya don haka ba su da yawan da za mu iya cewa kusan gidan kowa akwai sai dai akwai waɗanda suke a ya fato kuma a makon da ya gabata ɗin kun ji mu tare da gwanaye daban-daban ciki har da bakin da muka yi daga birnin maiduguri jihar borno wato kamar gwani garema kenan wanda ya kawo mana ziyara wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sa mana albarka a cikin wannan shiri wanda dama dai za a iya cewa ya taɓa shigowa. To alhamdulillah muna fata Allah ya mai da shi gida lafiya ya sanya albarka a cikin ziyarar da ya kawo. Allah ya sanya masa a cikin mizanin sa na alkhairi gobe kiyama. Allah ya nauya mizanin sa da wannan ziyara. kuma waɗanda muke gabatar da wannan shiri Allah ya musu goma shi da gidan aljanna yan uwa kuma da suke bin wannan shiri to a ya kamata a sake mai da hankali ga waɗanda ake yin shirin da su idan na faɗa haka ina nufin ba mutane iri na ba waɗanda ba za mu iya cewa ba mu san alƙur'anin ba ma waɗanda suka san shi suka haddace shi suke rubuta shi kuma suke bibiyar hanyar da za su samu sauƙi wajen gane shi su ne mutanen da muke batu a kai to bari mu dan sha ruwa kaɗan muka dawo sai mu dora daga wurin da muka tsaya kafin shigowar su waɗannan baƙi namu
Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Kur'ani ba zai siyace ba. Wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Kur'ani ba zai siyace ba. Allah da kai ni ka fara batu mafi girma, dangon kadai na amin tunane mai alfarma. baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba dan iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba karo dubu na salati da bai kidayo ba gun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taba kuskure san ba, da diyan gidansa da matayansa ba wai ba, da saha.
Cewa sauraro bar kama da dawowa shirin wani alkurani yake sauraro kai tsaye daga nan shi rediyo mita dari da uku da dubu tara zangon FM. inda wato shirin tattar alkurani ya sa ce baki ya riga ya saba ta sai a hankali dai. shirin tafsir alkur'ani to a masararo kamar da ne muku batu dama akwai gwanayen nama da kuka saba jin su a cikin shirin waɗanda masu ne masu shirin kuma a muna tare da su a ɗakin yaɗa shirye-shirye muna nan amince rediyo inda kamar da na yi muku magana a farko shirin nan na zuwa ne kai tsaye kuma a yanzu haka na tare da wasu daga cikin waɗannan gwanaye wato akwai gwani ba walewa ba gwani duk da makon da ya gabata bai samu zuwa ba sai dai wani uwansa warwaran ne yake ya wakilce shi wanda ya zo daga can jihar borno kamar yadda na yi bayani wato wani grema da muna fatan allah ya kai shi gida lafiya kuma a gefensa akwai isa muhammad a shahara wanda dama kusance kafin a ji shi muryar gwani mai albarka ana jin bayanai ne daga bakinsa daga nan kuma sai gwani ya karba to da fatan kun shigo lafiya
alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وما الصوراري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي يعني فاكما يقدر من ساكي وأشكم أن الأكي da ake gabatar da wannan shiri na taska alkur'ani wanda kullum in muka fara shirin yanzu sai mun ƙara tunatar da cewa shirin gwanayen alkur'ani wanda ake ji a wannan lokacin kuma a wannan ranar shine ya koma taska alkur'ani amma shi shirin gwanayen alkur'anin kuma yana nan an canza masa rana ita ce ranar laraba kuma kamar wannan lokacin shi ma uku zuwa hudu ake gabatar da shi duk dai a shi wannan gidan rediyo namu mai albarka to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to alhamdulillah kuma a tare da ni kamar yadda kuka ji akwai ainihin guni misbahu aliyu baba guni muna tare da shi a cikin wannan gurin yada wannan shirye-shirye sannan kuma muna raja'i kila na zuwan ɗaya daga cikin waɗanda ake gabatar da shirin da su shine gwani mala abdulbasir a gwani ibrahim ya ɗahara yana neman afuwa sakamakon uzurrurruka na ɗaurin auren kanwarsa da yawa gwanayen da suke bin wannan ainihin shirin sun samu labarin an yi ɗaurin aure gagarumi wanda shi gwanin ya ɗaura auren kanwarsa kuma ya ɗauki ita wannan kanwata ta ya ba wa wani daga cikin almajiransa kuma aka kai yarinyar katsina kuma ya yi karamci da kansa kamar yadda aka saba shine ya ɗauki ainihin yarinya a motarsa ya tafi da ita garin katsina har jiya da yamma muna tare da su a waya suna gaya min cewa suna garin katsina ba su baro garin katsina ba a sun kai amarya to alhamdulillah amin amin to kuma muna amfani da wannan dama ta yi wa sauran al'umma gaba ɗaya ban gajiya na wannan taro da suka ce suka yi kokarin taya mu to alhamdulillah kai tsaye dai ina ganin za mu ƙara koma wajen tattaunawa da muke yi akan abin da ya shafi ainihin taska alƙur'ani taska alƙur'ani kullum aka ce taska alƙur'ani kamar yadda aka faɗa abubuwa ne da yawa shi a cikin taska tsamowa za a yi a wani lokacin sai ku ji an tsamo abubuwan da kuka saba jin ana tsamowa su har jin kenan shi ma gwanayen a cikin take eh su iya wasu kansu gwanayen da ake cewa gwanayen alkur'ani a cikin tafka alkur'ani suke to so da wani sa'in sai ku ji an tsamo abubuwan da suka shafi harji wani sa'in a tsamo wasu abubuwa da suka shafi logogi har ma ga shi yanzu muna kawo abubuwan da suka shafi wake ta hikimomi da su manya-manyan gwaraza na alkur'ani suka yi sannan kuma har yanzu muna baku shawara shi wannan shirin har yanzu a buɗe yake duk wani mutum da yake ganin cewa shi a shirye yake da ya zo ya ba wa wannan shiri namu da fuska alkur'ani shawarwari ko kuma ya zo ya shigo gadan-gadan mu tattauna da shi mu ji wata tsaraba yake da ita wadda shi ma zai iya ba wannan shiri namu da fuska alkur'ani to sai ya zo mu tattauna da shi sai kuma mu ga ya kamata mu tunkari abun ya kuma za a amma zai ginshikin abun kamar yadda mutane suka sani shine muna gabatar da abin da ya shafi alkur'ani ne musamman abin da ya fi zama a tsangaya musamman abin da ya fi zama a tsangaya ta iya so da dama a kawo wasu abubuwan da yawa mu warware su wani ci ai wannan ba an warware su bane da iyaka lissafin tsangaya in ka ba a warware su da tsangaya ba to kawai mun warware shi da wasu abubuwa ne wanda muke ganin faɗin ainihin addini da kuma abubuwa na karance-karance da aka yi yafa da dama sai a ci gaba da warware irin wa'annan matsalolin to kamar yadda na faɗa a cikin taskan nan ta alƙur'ani Allah subhanahu ta'ala ya albarkace mu da mu tattauna wasu abubuwa na daban-daban bayan abin da ya shafi shi ainihin harji din mukan tattauna wasu abubuwa wal'alla ma wani sa'in zamantakewa ne kawai namu na tsangaya ko hagu ne abin da ya shafi zamantakewa namu na mu almajirai da kuma irin ijtihadi da magabatan mu suka gabatar a tsangaya to sai kaga Allah cikin ikonsa idan muka zo muka samu dama muka tattauna su waɗannan abubuwan za mu ƙara bunƙasa hanyoyi da kuma magance wasu matsaloli da za su iya raskanmu mu akan kanmu lokaci bayan lokaci domin matsalolin na ako da wani lokaci suna iya bujurowa a wannan ainihin shiri namu an sha jin mu muna tattaunawa akan abin da ya shafi zamantakewar tsangaya a zamantakewar abubuwa da suka shafi maganganu da ake akan bara ko kuma abin da za a taimakawa shi mai karatun alkur'ani shawarwari yaya za a yi ma har bangaren hadda har ɓangaren biya allo har ɓangaren zaman tilawa har ɓangaren yadda ya kamata ya maintainin ɗin kansa ma'ana duk yadda zai biya samu ya rayu ba tare da tsangwamar wasu ko shi ya zama nauyi akan wasu ko kuma ya zama wasu sun zama damuwa a tare da shi ba ya zama duk an kakkaucewa irin wa'annan yanayin ba don komai ba don mu ci gaba da gabatar da tsarinmu na karatun alkur'ani sannan mun ji tattaunawa da muka yi a kwanakin baya ma can kusan shekara ɗaya da wani abu da wasu daga cikin wanda suka shafi ainihin a gwamnati muka zauna da su muka tattauna muka yi shawarwari da juna suka kawo hanyoyin da suke ganin su ne za su zama gyara muka kawo hanyoyin da mu a fahimtar mu shi ne zai iya zama gyara wanda kuma har a wannan lokacin bana mancewa akwai ɗaya daga cikin gwanaye na alƙur'ani shine malam almahadi suka gwani almahadi suka ɗauko shi aka tattauna har ma muke tattauna cewa shi ya yi karatun alkur'ani da allo kuma ya haddace alkur'ani ba tare da ya yi bara ba duk dai muka yi irin waɗannan tattaunawar in ba mata ba kamar da ni ma yawwa ga lalle da kai akai wannan tattaunawar kuma alhamdulillah duk hanyoyin da ake bi din in dai an bi din to za ga akwai alamu da suke tabbatar da cikakkiyar nasara sannan kuma kullum abin da ma muke nuna yan uwa da sauran kuma su mutane masu sauraron mu za su iya gano cewa da da da yanzu a cikin tsarin gudanar da karatu a tsangaya ba iri ɗaya ba ne irin abubuwan da ake samu abubuwa da yawa an same su na sauƙaƙe koyan da koyarwa a wajen malamin da shi ɗalibin mai ƙoƙarin koyan karatun alkur'ani a mun sha ji a wancan lokacin suka ji an ce ai wala Allah an fita da yaro ya yi shekara a ashirin ba a taɓa jin labarin inda yake ba a wancan lokacin kuma wala Allah an dawo da shi an samu gaba ɗaya abin da ya haddace bai wuce izu hudu ko izu biyar ko wani abin da ya kama da hauka ba to tun a wancan lokacin ɗin ma a wancan lokacin din ma akwai waɗanda su kuma ba haka bane tsarinsu kenan a kowane lokaci tsari da yanayi shine yake rarrabe al'umma gaba ɗayansu idan a wancan lokacin an ce a yaro shi akan kansa an fita da shi yana ƙarami ko yana ɗan mitsitsi ko ba zai iya kaza ba to sai ka yanzu galibi yaran da za a fita da su makarantun an fita da su ƙarƙashin jagorancin wasu 'yan uwansu ko kuma a'a bayan 'yan uwan nasu an fita da su ƙarƙashin jagorancin shi malamin nasu da ya fita da su an tsara masa ga yadda ake so yaran su kasance ga kuma yadda za a yi datan kamar yadda aka faɗa Allah subhanahu ta'ala shine zamani da wahala datan a ce a'a in yi yaro ya rashin lafiya a je a nema masa irin a asibiti a kai shi a yi kaza a yi kaza a yi kaza to kawai sai wani abu duk yanzu ya zama kamar da mutanen gari da kowa da kowa yake rayuwa al'amarin ya zama zamani nam al'amarin ya zama zamani to saboda haka komai sai ya zama iri ɗaya eh idan ɗan gari ba shi da lafiya asibiti za a kai shi haka idan almajiri ba shi da lafiya shi ma asibiti za a kai shi to saboda haka wannan ba ƙaramin abubuwa ba ne ake samu na ci gaba wanda a wancan lokacin duka ba haka ba ne da dadewar ba a hallace alkur'anin ba da kuma yadda yanzu matasa suke wani irin ishtihadi su tsefe alkur'ani da gasken gaske a shekarun da yawsa a ce na wancan fasar da aka yi wallahi malam in wani yaron yana yanzu yadda Allah ya albarkace mu kawai kankace me sai ka ga wani yaron ya zo ya tika maka wace irin tilawa sai ya gama maka ji bai baka san shi ba ma shekaran jiya ka tafar da ni shekaran jiya akwai arama mala sagiru na nan kwaciri na'am na'am wallahi na'am dan shi dan karamin yaro ne ba san yaron ba Mm, mun yi sila mun gama aka bashi ya karatu mm, subhanallah to gwani akwai abin da yake faruwa guda da mm.
wasu mutane suna ganin cewa idan gwamnati za ta iya taimakon almajirai ko kuma wasu mutane ta wace hanya za ta iya taimakon su ko kuma dakile abubuwan da su suke gani bai yi daidai da tsarin su ba ta wace hanya ta wace hanya za su iya taimakon su Eh, to ai a koda wani lokaci mu dai mun sani hanyoyin nan ba wanda ya kai ita gwamnatin sanin su ka fahimce ni ba na duk wani abubuwan da za a yi daman an farfada ƙa'ida ita maganan nan ahem. ƙa'ida ita maganan nan sananniya ce gaskiya
ba ina ganin za mu tafi tal- abin nan talla yanzu to wannan
ka ta fara malamin nan kuma fitacce shahararre dan asalin jihar Kano malam Abubakar mai raƙumi na goron dutse na farin cikin gayyatar daukacin al'umma zuwa wajen gagarumin shagalin bikin nadin sarautarsa wanda mai martaba sarkin Kumasi na tarayyar kasar Ghana zai nada shi a matsayin galadiman Ghana wannan gagarumin nadin sarauta irin sa na farko a tarihin malam da kuma ya fuji da shi a irin jerin sarautun da aka nada shi a sauran kasashen Afirka da dama ya biyo bayan irin gudunmawar da yake bayarwa ga ci gaban kasashen Afirka da ma sauran kasashen duniya ta hanyar addu'o'i bisa dogaro ga sirrin Alkur'ani mai tsarki tare da yadda al'umma ke tururuwa wajen neman addu'o'i kan wasu al'amura nasu da nufin neman biyan bukatar Ubangiji subhanahu wata'ala za a yi wannan gagarumin nadin sarautar ne a ranar 22 ga watan Zulhijja hijira ta 1242 wanda ya daidai da 4 ga watan Agustan shekarar 2021 da karfe 12 na rana a birnin Kumasi na kasar Ghana masu gayyata mai girma sardaunar Rano Honorable Alhassan Ado Doguwa babban mai tsawatarwa a majalisar wakilai na tarayyar kasar nan da General T.Y. Danjuma da kuma Shakundum mai gayya mai aiki dan sarki jikan sarki Alhaji Isa Pilot ana son yaran halartar manya-manyan almajiran malam daga ciki da wajen Najeriya da za su halarci wannan gagarumin bikin naɗin sarauta da za a yi wa malam Abubakar mai raƙumi na goron dutse a birnin Kumasi na ƙasar Ghana a matsayin galadiman Ghana. An tanadi kwamiti na musamman don kula da hada-hada da tarbar baki don neman ƙarin bayani a kira lambobin waya sifili bakwai sifili biyu biyar ɗaya sifili ɗaya sifili ɗaya sifili ko sifili bakwai sifili biyu biyar ɗaya biyar ɗaya biyar ɗaya biyar ko kuma sifili bakwai sifili hudu hudu shida shida sifili sifili sifili sifili ko sifili takwas sifili biyar biyu biyu uku uku uku hudu uku wannan sanarwa na a madadin katin gayyata ga kowa da kowa Allah ya bada ikon halarta amin summa amin sanarwa daga 'yan kwamitin shirye-shirye.
to alhamdulillah a takaice wani kamar yadda na ce abin da ya shafi duk wani al'amari da za a ce gwamnati ita ce za ta ba da taimako ko shawarwari ko tsara wani al'amari to ita gwamnati mutane ne da yawa waɗanda kuma suke da fahimta akwai waɗanda suke 'yan ɓangaren makarantar allon a ciki wanda kuma cikakkun 'yan makarantar allo ne akwai ɓangarori da dama da ya shafi ɓangaren musulunci da dama wanda in dai shirye-shiryen za a yi da gaske ake so a yi ci gaban ake so a samu to wannan abu ne mai sauki ba shi da wata wahala za a samar da duk hanyoyin da za a bi kuma za a samar da ci gaban mu tsaya a nan muna tattauna cewa ga yadda za mu mu ba wa gwamnati shawarar ta taimakawa a tsarin wani al'amari ne wanda zai ɗauke mu lokaci mai tsayi in muka fara shi ba mu gama ba amma ita gwamnatin ta fi kowa sanin hanyoyin da za ta bi don ta ba da taimakon da kuma gudunmuwar wannan ne abin da nake gani a gwani mu kyale shi mu ci gaba da tattaunawa akan abin da ya shafi su mutanen tsangaya a tsangayanci ka gane ba saboda haka wannan shine abin da ya fi a mahimmanci daga cikin shawarwari wa'anda ya kamata a ce daman ana yi na sani akwai ƙungiyoyi da dama kamar yadda na faɗa a kwanaki akwai ƙungiyoyi da dama na ma'addata alƙur'ani wanda wa'annan ƙungiyoyi na ma'addata alƙur'ani yawansu ya kai a ce su zama al'umma guda wanda duk abin da ake so a yi ko a samar wa'annan yawan al'ummar sun kai su samar da shi to amma jan hankalin da za mu yi me yasa muke wata irin tafiya gaba ɗaya a hargitse kuma a gigice ni wannan shine abin da fi komai damuna me yasa gamu da yawa kullum gamu da yawa gamu a cikin gari muna rayuwa irin ta cikin gari ba wai yanzu a can badawe muke wannan tana ce a badawe muke wannan tunaninsa shi kaɗai ne a inda yake wancan shi ma shi kaɗai ne a yanzu a haɗe miki da wahala mai sati ba mu haɗu da junanmu mu da yawa a kan sha'anin wani daga cikin yan uwa ba to yaya za a yi amma ni ni ba a gayyata ta a a- to ai ni ban san ma abin da ya sa baka je ɗaurin auren gidan suri din ba a shi ai shi wakilin mu ne a Ga yanzu to to to ai, to mun gano haka Wata- Kaji sai kiwa ko? wato ne tsare gidan rediyo kawai yawa ko kuma ku yi ta yawa Ta to da kike.
shi ne abin da yake faruwa gaskiya magana ta gaskiya ya kamata a ce an samar da al'umma curarriya waɗanda za su rika gudanar da abubuwa na cigaba ƙarƙashin jagoranci jagorancin kuma amintaccen jagoranci na faɗa rannan muke magana da dokta yake cewa wai shin menene zai sa wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka ne shi ya ga al'amarin kullum ta Allah kiraye kiraye ake yi amma ya kasa ganin in aka kira shi taro kaza na malata alkur'ani in yi sai ga wasu fuskoki wa'anda shi a cikin sauran gurare baya ganin su in wa'ancan suka ce dokta da Allah ka zo ana taro na malata alkur'ani yace idan na je sai in ga wasu mutanen ne daban wa'anda ba irin wa'ancan da muka zauna da su ba kuma an ce yace ni kuma kawai ganin girman alkur'anin nake yi duk inda aka ce mun ana taro na malata alkur'ani sai in ga ya kamata in je yace to wallahi wannan dalilan har yasa aka fara samun an fara cire min zaukin duk inda za a yi taron in je to amma abin gudu shine kar ta zama tasibihun jami'an ko kulubun shatta damun shine abin tsoron to ai wannan shi din yanzu ake so ya za a yi a magance gaskiya Allah ya sauke.
gaskiya ya za a yi a magance kaga mutane ga su a in ka kansu wancan ya san dan uwana ne wani mahalicin alkurani wancan ma ya san dan uwana ne wani mahalicin alkurani to amma a bangaren a zo a haɗu a yi wa alkur'anin fa za a yi wa aiki ba yanzu gidansu ba ba gwani su wawu za mu je mu gina ba a'a ko kuma gidansu ga baba adamu Allah ya albarkace mu da shi a ce a gidansu za mu je mu gina ko kuma gidansu ni isa ka shahara za a je a gina ko kuma su gidansu gwani Muhammad Sani mai gabatar da shirye-shiryen nan za a je a gina a'a kawai a zo a gina ci gaban alkur'ani sai wannan ya can sai wannan ya can sai wannan ya sannan kuma a ni kullun kasan aka yi maganar ba fara ganin laifin su me dalili dalili shine ka san an ce wai idan maciji ya- ya ya cije ka ga gabakin sama sai ka kara yawwa to kawai sai ka kara firgita to mutane ne suke a firgice wa'annan sun fito da tunanin a zo a haɗa kai a taimaki hanyar sun fito sun kama hanyar gaba ɗaya an yi tafiya sun gano ashe ba da gaske ake ba ba hanyar za a taimaka ba nan ma an sake ruruma an fito mutane da yawa sun fito gaba ɗayan su kwansu da kwarkwatarsu sun fito sun ga ashe ba ci gaban hanya ake so ba to amma ni abin da zan ba da shawara yin hakan kuma ba shi ne zai saka ƙauracewa wani sabon yunkurin ba kullum ai da jarrabawa ake samun nasara a rayuwa eh da jarrabawa kullum a bil imtihan ko Da yuku- jarrabawa.
eh, yukuramu qimatul mar aw yuhan haka ne duk kullum in dai ba za a rika jarrabawa ba ai ba za a iya gano waye shi mutumin ba Mm.
eh yau din nan a jaraba a ce ga wani ya fito sabo ah, ba mu ba ma da muke ah, a cikin iyaka makarantar allo wa'anda suke shugabanci ma na jagorancin ƙasa ko abin da ya shafi state ko wani abu haka dai za a ce ah, ga wani sabon ɗan takara ya fito a fita a je a yi kaza a a- rashin samun dacewa ba zai sa a ce a kowa ya koma kuma a zauna ba sai a koma a sake sabon shiri haka ne ko to kullum ta Allah ni ina ganin a cikin tsarin ma da ta alƙur'ani ya kamata a ce akwai hanyoyi da za a rika fitarwa don a samar da haɗin kai da kuma ci gaba da gudu tare da a tsira tare kuma hanyar in Allah ya yarda in dai mun ci gaba da bibiya in Allah ya yarda za mu dace da irin wannan abubuwan da ake nema na yin nasara a a cikin tattaunawa mu da muke yanzu a, mun ƙara yin a, a, baƙonmu na musamman wanda shine gwani baba adamu wanda ina jin daman masu saurare sun ji mu da shi sati biyu haka ne ko da suka gabata har ma sun ji mu da shi a cikin a, abin da ya shafi a waken kumsa Mm.
a- amma waken kumsan ba Ba dukkan duka kumsa gaba ɗaya ba.
eh Sababbu eh ne.
wanda suke da a- alaka da alif Alif a bayan ta ba.
yawa to ito- ita aka yi sannan kuma ina jin an fara magana kuri ko Maganar kuri.
eh to shi kuma sai lokaci ya mana halin nasa to a yanzu za mu ci gaba da mai da abin magana wajensa bayan sallama sannan kuma sai mu sa shi wani Muhammad Sani ya sake roƙasa yanzu tunda satin da ya wuce wa an shan ɗin ne na roƙe shi yanzu mai kankan ɗin ne zai roƙe shi wani Muhammad Sani sai shi kuma mu ji ya za a kawo mana na kuri in ana shirye da su yanzu eh wannan shine abin da ya fi kamata a yi a yanzu gwani a yi wa masu saurare sallama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم amin alaikum salam wa Ah, rahmatullahi ai sarki ba sai Muhammad Sani ya ce komai ba idan sarki sarki ba aka ce Yawwa shi kenan magana Eh.
magana ta kare.
Shi sarki ai mai sawa ne sa- sa'a maka dole Eh, sarki ke Shi ma da matso kana ce.
sama kuma da ya haɗa da malam Muhammad Sani Yawwa.
shi ma bai laifi ba Yawwa.
kowa kowa a bashi haƙƙin sa dole gaske Na'am.
to mm, ai shi na kuma sam da dan dai lokaci ya ƙure ne na'am akwai daman wasu 'yan bayanai da nake son yi a kansa mm kasan shi a kumsa din ta alifi mm daman na ce sai da aka fara yin kumsar mm sai aka yi alifin ba kamar fa inna wal isra yusra eh kaga ya alifi ne a gaba Eh, sai eh, kumsa yau, eh, din to kuma eh.
inna wal isra yusra to wannan ne eh ake ne aka- aka- yawa eh, eh, wannan eh.
alifin ne na'am tana akwai irin sosai Mm.
to kuma ban sa na wato ainihin sura ba na'am na'am na'am akwai waɗanda su Mm.
sun kaɗa sai da sura ta tsakiyar tsakiyar su Mhm.
kamar guda uku ne na'am akwai can suratu ali imrana Mhm.
sai suratu rahmani Mhm.
to kuma akwai ita a rayutar da jiɗin na'am na'am Suratul Ma'uni.
na'am ma'uni, to na'am nan ban sa so saboda na ga mu So, a eh, eh, eh, eh, tsanance sura sura tana tana da- da tana da ƙarfi eh, eh, gaskiya sosai to amma dai wasu harshen da yawa za ka ga in sura ta shiga ma Ai, ana in aka sa din ma sai abu dacewa eh gaskiya Kwarai da gaske.
to kaga duk da shawarwari ne eh eh shawarwari ne kwarai da Eh, to ban gaske sa su ba gaskiya Eh, to alhamdulillah kuma shi ma na alifin da yake an faro shi mm ni ga nake a faro shi da farko eh a faro saboda wasu da yawa kaga ba su saurari wancan sun Eh.
saurara su lokacin eh gaskiya ne kuma yanzu ba saurara ba wasu kuma yanzu za su fara saurara to gaskiya ne Eh, gaskiya ne To gaskiya idan ne aka fara shi daga farko zai yi har a sauke.
eh ai ai ba shi ai ka san da yake ai kawai faɗa Eh, ake Tunda ba duka bane.
eh, eh, eh.
a faɗa shi ake kai a wuce ba Eh.
eh.
To to bismillah.
to to in fara kenan eh, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ألي في دكري الذي جعل لكم الأرض فراشا ألي في دكري إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابين ألي في دكري ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم ألي في دكري الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ألي في دكري إن الذين يكفرون بآيات الله ألي في دكري إن هذا له القصص الحق ألي في دكري الذي جعل ألي في دكري إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ألي في دكري أفلا يتدبرون القرآن ألي في دكري إن المنافقين يخادئون الله وهو خادئهم ألي في دكري إني أريد أن تبوء بإثمي ألي في دكري الذين آتيناهم الكتاب ألي في دكري إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابون تيلو والنساري ألي في دكري الذين كذبوا شعيبا ألي في دكري أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ألي في دكري إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ألي في دكري إذ يغشيكم النعاس ألي في دكري اتخذوا أحبارهم ألي في دكري انفروا كفافا ألي في دكري استغفر لهم ألي في دكري ثم إذا ما وقع آمنتم بي ألي في دكري إلا الذين صبروا ألي في دكري ارجعوا إلى أبيكم ألي في دكري أفمن يعلم ألي في دكري ألم ياتكم ألي في دكري أموات غير أحياء ألي في دكري إلا إبليس أبي ألي في دكري أم يقولون ألي في دكري انظر كيف ألي في دكري أو تكون لك جنة من نكيل ألي في دكري أو خلقا مما يكبر في صدوركما ألي في دكري إنه كان صديقا نبيا أليفي دكري إني أنا ربك فكلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوي أليفي دكري أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يشيرون أليفي دكري إن هذه أمتكم أمة واحدة أليفي دكري إن الله يدخل الذين آمنوا أليفي دكري ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أليفي دكري الذين يرثون الفردوس كانت لهم جنات الفردوس هرفي أليفي دكري أم يكون به جنة أليفي دكري إن دم أليفي دكري إن الذين جاءوا بالفك أليفي دكري إن في ذلك لآية أليفي دكري إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون أليفي دكري إلا أجوزا في الغابرين أليفي دكري أوفوا الكيل ولا تكونوا من المكسرين أليفي دكري أهم يقسمون أليفي دكري إنهم عن السمع لمعزولون أليفي دكري ألا تعلوا علي واتوني مسلمين أليفي دكري إلا من ظلم أليفي دكري أو من وعدناه أليفي دكري أو لم يكفيهم أليفي دكري أنئم السابقات أليفي دكري إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أليفي دكري إنا نحن للموت أليفي دكري إنما أمره إذا أراد شيئا أليفي دكري سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نزل المحسنين أليفي دكري كذلك نزل المحسنين أليفي دكري إنه من عبادنا المؤمنين أليفي دكري سلام على موسى وهارون إنا كذلك نزل المحسنين أليفي دكري سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين أليفي دكري ألا إنهم من إفكهم ليقولون أليفي دكري إذ دخلوا على داود أليفي دكري اركض برجلك هذا أليفي دكري أفمن شرح الله أليفي دكري أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أليفي دكري إنا لننصر أليفي دكري الله الذي جعل لكم الليل أليفي دكري إذ لغلال أليفي دكري أفلم يسيروا في الأرض أليفي دكري أو نرينك أليفي دكري أمن خير من هذا الذي أليفي دكري إن شرة الزقوم طعام نسيم أليفي دكري الله الذي سخر لكم البهر أليفي دكري أو يدئهن بما كسبوا ويعفو عن كثيرا أليفي دكري أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم حرفه عليه دكورين إنا أرسلنا عليهم سيهة واهرة علي في دكري الذين هم في قمرة ساهون علي في دكري الذين هم في خوض يلعبون علي في دكري أم يقولون تقولا علي في دكري أم لهم إله غير الله علي في دكري ألكم الذكر وله الأنثى علي في دكري الذين يتنبون علي في دكري أو آباؤنا الأولون علي في دكري أفرايتم ما تمنون علي في دكري أفرايتم الماء الذي شربون علي أليفي دكوري ألم تر إلى الذين آفقوا أليفي دكوري أم لهم شركاء أليفي دكوري من هذا الذي أليفي دكوري إن لدينا أنكالا وجهيما أليفي دكوري إن المتقين في ظلال وعيون أليفي دكوري إن جهنم كانت مرصادا أليفي دكوري إن للمتقين مفاضا أليفي دكوري إذا كنا إذا من نكرا أليفي دكوري أخرج منها أليفي دكوري الذين يكذبون بيوم الدين أليفي عليه دكري إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقف زيرا أليفي دكري الذين طغوا أليفي دكري ارجئي إلى ربك أليفي دكري أرأيت إن كان أليفي دكري إن ربهم بهم يومئذ لخبير أليفي دكري صدق الله العظيم Allah ƙara lafiya.
wato akwai san salamun ala nuhin fil alamin inna kazalika najal musinin to nan inna inna kazalika din shine kurin yake Mm.
da kuma kazalika ne zalmutun innahu min madal mu'minin Ina ma.
anan kurin yake Na'am.
eh innahu min madal mu'minin abin da yasa saboda eh ya zama inkiya Eh, Za eh, ka ce gaskiya innahu ne.
innahu innahu kana Eh, eh, eh, eh, eh.
su innahu min madal mu'minin su bi ne suka je Eh, suka jero, eh, inna eh.
kazalika su ma suka je su biyu Su biyu suke da yasa kuri.
aka yi inkiya Eh, na'am, su na'am, kuma na'am.
su ma din suna da sura Na'am na'am na'am.
wanda akwai- akwai na sura su ma Mm.
suratul yunusa Mm, mm, Ya alfi amri.
yawwa Mm.
to kuma akwai suratul kahfi Mm, mm, alhamdulillahi mm, mm, alladhi mm.
sai kuma Kana yi na tuna har wasu tsaka lokacin ɗin, eh.
eh su ma Eh.
akwai kuri a wajen sai kuma narun haniya su ma akwai kuri alaikum Mm, ta mm, mm.
to sai an maka neman izinin sarki Eh, eh, eh.
idan isa in sarki sai a sa sai a a sa a a yanzu ya kamata dama a sa su to sai shi saboda shi mai saurare Gaskiya ne.
ya gano kawai in aka haɗe babu Haka.
sauran abin da ya rage a waje gaskiya ne komai kenan ya shiga ciki haka yi ba shi da sauran wata matsala kwaya Gaskiya ɗaya ne.
to masu saurare kun ji mu tare da baba gwani a a- na saba da baba gwani eh, Baba shi ma Adamu dai ba?
baba adamu Mm.
kuma kun ji mu da shi a wancan lokacin a cikin waken kumsa yanzu kuma kun ji mu da shi a cikin waken kuri a dukkan su wanda suke da alaka da alif a gabansu sannan kuma har ma yanzu yanzu nan kun ji shi da surori guda uku a bangaren kumsa da kuma wajen guda uku ne ko Eh, kuma a su- bangaren kuri Eh, ko na na kuri din hudu ne yau na ko?
kuri hudu Ƙwarai da su gaske.
kuma na kunsa Mm.
guda uku Ƙwarai.
wanda da duk ba a shigar da su ba a sai muka kalli a gwamma a kammale su gaba daya Okay.
saboda kawai mutum in ya ce ya faɗi iyaka wa'annan waƙen to yana ganin duk wani abu na ciki da ya shafi wannan alif ɗin ya gama da shi gaskiya ne amma aka ce ka gama akwai kuma wasu ƙwaya kaza Mm.
a waje to an Okay.
sami Kuma a ce ba mantuwa aka yi ba.
yawa da sauran kamar da shi ne abin da ke faruwa Okay.
to muna fatan wani Allah ya saka masa da alkhairi ga lokutan masu saurare ya fara kallon mu ya ma yi daɗe dai to to shi kenan to ga su ga ma masu Dole za mu koma gare su akan sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wato sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan su ne lambobin da za a iya samu masu cikin wannan shiri na taskar alkur'ani yana aminci rediyo mita ɗari da uku da ɗigo tara a zangon fm da ke nan ta namba biyu kan titin independence a nan birnin kano kuma a shirin na zuwa muku ne kai tsaye muna nan dai akan sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas to a kamar yadda a, shi baba da mai kawo mana wannan wake ina jin gaba daya an yi na kurin kenan an yi na kunsa an sun yi kare hakuri da kansa tsaye kankan yawwa to yanzu abin da ya rage mana wanda ake bamu bashi sauran izifi ashirin ɗinmu na wajen gwani mai albarka ko alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ake tare da mukan layin to layin ka ya gutsire sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas shirin taskar alƙur'ani na aminci rediyo mita ɗari da uku da dubu tara fm ake saurara tare da ni muhammad sani abubakar da kuma gwanayen da muke tare da su assalamu alaikum alaikum assalam wa ke kan layin
suna da Muhammad Kudu to kashe rediyon ka
daga Zabba Gallaji.
daga unguwar bajan labe Eh, to masha Allah to yare mutanen rimu da na dabai da na tudun yawa alhamdulillah.
to masha Allah Eh, wannan- Wannan shirin ya yi musamman ana tana mutane matsayin alkur'ani da sanin darajarsa.
na'am Allah ya ƙara ɗaukaka.
amin ya rabbal alamin Yawwa sannan kuma Allah a shawara ta na'am
kamar yadda ake fito da wannan.
mm A dan haɗa da tajawidi a nan gaba.
na'am Allah ya da malam da lafiya Allah ya saka da amin ya alheri.
rabbi kana ce na ta bajan labe
Eh, eh ranar juma'a kamar da karfe hudu
na, zuwa karfe biyar akwai Na'am.
shirin jagoran mai karatun alkur'ani da ake yi ka rika- in ka samu lokaci karka sauraron shi to to za ka alhamdulillah.
ji amsa tambayar ka ne insha Allah ta'ala ranar juma'a karfe hudu zuwa karfe biyar Masu ba da gudunmawa da Allah Amin.
ya saka da alheri.
Amin.
muna godiya sosai ka san shi wancan shirin Na'am.
gaba ɗaya na mai da hankali ne akan karatun Abin da ke shajawidi tsaye.
da kuma tilawa Na'am, na'am, na'am.
eh za a karanta sannan kuma za a ba masu sauraro dama su karanta Karanta a yi masu eh gyare-gyare.
misali idan ya karanta aya ɗaya sai dan dakata gwargwadon yadda masu sauraro za su iya karantawa Na'am, na'am.
to daga nan kuma sai a buɗe layin waya kuma sai Na'am.
su rika karantawa inda gyara a bayar inda shawara a bayar Na'am.
assalamu alaikum
Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
na'am wake tare da mu
Sunana Yusufu Muhammadu Nasiru, walawa ɗan Roman Kumfas.
to masha Allah malam Yusuf
Yawwa, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya ƙara wa gwanayen lafiya.
Amin.
Na ji daɗin wannan al'amari, don wallahi na dade ina ƙoƙarin kama ku, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama na kama.
to muna godiya sosai
To, amma akwai wani lokaci ga ɗaya da nake so in yi magwanaye.
to masha Allah muna jin ka
a a gwanin sarki
ina jinka Assalamu alaikum.
ya Allah Yana ya jinka.
muna jinka yawa gwanin sarki a su a shekara biyu kenan zuwa uku na'am ake bibiyanka kuma na yi a ƙoƙarin zuwa tsangayar gwanin salaha na'am na binciki tarihinka kuma na so mu haɗu da ku amma Allah bai sa mun haɗu ba na'am guri abin da nake so dan Allah dan annabi a yi kokari a wannan program da kuke yi na'am a yi iyayi wajen haɗa wa ɗan uwa kai ko na'am da kan abubuwan da yake faruwa gaskiya ba mu jin daɗin su gaskiya ne kokari iyayi wajen haɗa wa ɗan uwa kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina na yi Muhammadu Naki to Allah ya saka da ka san watakila ko dai ya bi shirin a farko ya ji shi ne abin da ya masa kaimi eh ko kuma bai bi shirin ba abin yana ci masa tuwa kwarai yake so a yi na sauna a gaskiya kai ne gaskiya ne to Zaton an koma yi- dai menene dai Allah ba mu nasara Yawwa, amin, eh amin.
kuma ana ta tattaunawa da yan uwa kuma in Allah ya za a kai karshen matsalar da yadda Allah To Allah ya sa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna sauraron ka wai.
ina muku ina muku barka da rana To muna godiya sosai wake kan line.
ya haya Suleiman ne daga Kurna To malam ya muna godiya muna jin ka kuma.
yawa ina sai da banayi sannan kuma maganar da uwa wanda ya sauka ya faɗa ta haɗin kan ɗan uwa makaranta alkur'ani na'am ni ma kaina ba tana kenan da Allah muna roƙon gwani da Allah a ƙara a ƙara hankalin gwanaye a ƙara sadakarwa akan haɗin kai akan wannan
To muna To, godiya.
to alhamdulillah, insha Allah ya Allah.
saka alheri.
Malam ya haya daga kurna yake ko?
Mm.
Sifili takwas sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
a gurguje shi da dai na ga lokaci ya fita tafiya ina Na'am.
yi manyan baki sani da zuwa to muna Na- muna amsa godiya.
Ah, ina yi wa sarki wani zaka shahara na'am inda zuwa da sauransu gaba ɗaya da kuma gwani baba adamu to Allah ya Na- saka To wake tare da mu wake tare da mu.
kana magana da malam muhammad ne daga nan dai ne ke faga da katako Na'am.
saboda haka ina wa gwani adamu gwani baba adamu sun da wannan to mun gode Allah ya saka alheri da rama na da kuma zagogi bai da kuma Aka da rawa.
kuma da kuma aka mu To, Allah- Allah ta'ala sa ka da alheri.
to alhamdulillah mun gode Yau abin da zan faɗa akan shi maganar sarki ta ɗazu.
Mhm.
Shawara ce ni zan ɗan bada kaɗan.
na'am Ni ita wannan harka ta alƙur'ani ta san wata aba ce dama sarki wacce take da wahalar sha'ani ko ba haka bane.
gaskiya ne Ah, A lokacin da kake magana cewar sai an tattaro an yi tsoro ana so za a ci gaba da tafiya sai wasu su kasa ko kuma su rigita ko a gigita.
gaskiya ne shi ta harka ta tsangaya dama abin da sarki ya sani ne dama duk almajirai kusan duk abu ne wacce ake tafiya dama duk kusan a tsare tsare ake ganin cewar har yanzu ba mu samu karkuwa ba a gurin kowa gaskiya ne harka ce ne wahala wacce dole in mutum yake yana so zai shige ta dama sai ya sa wannan karfi gaskiya dan ne haka ka ɗan uwa su ɗauka cewar wani abu ne mai kyau gaskiya kamar ne yadda ah, ma'a yan gwamnati gwamnati suke da ilimi na zamani suke shiga su kutsa a rufa da su kirka shi sun samu nasara to da Allah wani isa ina da ba da shawara cewa duk doro na ake ganin cewa zai iya yin tafi a cikin wannan harkar abin da za a sanar da shi kenan.
To, to.
Sai an yi jajirce shi an yi kura.
To, ah, Malam Muhammad.
Komin tsaki Malam Muhammad.
yaji a shiga.
Kana Insha jin na to Allah.
muna godiya lokacin namu ya riga ya tafi. In Allah ya kan mako mai zuwa sai a sake tarawa insha Allah.
Zan baki dai a gaida ki.
To, Allah ya saka alheri Allah ya kara So a madadin wato kowa da kowa tun daga jagoran shirin Usman Tijani Abdulkadir da kuma eh, shi gwani eh, Ibrahim mai albarka eh na'am gaskiya wan- wanda shi duma ta harkar daurin aure.
gaskiya ne Eh, kasa an girma an fara bayarwa kuma ne. Eh, a abinda- kan wace Eh, amma dai ai bayarwa ne.
eh amma ai da me ina na ji na yarda duka gaba daya. ai ai shi shi aure da kake gani jibantar lamari ne gaskiya ne in ma dai mahaifi ya jibanci lamari ko kuma wani wanda ya kamata ya Gaskiya ne, jibanta wani gaskiya ne, lokacin ma gaskiya ne.
makwabci ko aboki gaskiya ne Eh, gaskiya ne eh, wallahi.
eh, yanzu ka kwanan nan na fara jibantar lamarin auren yayanka kuma to al- Allah ya sa Allah To, kai ka mu gani?
ne an gusa eh to ai shi ne ina wallahi an gusa to kaga dole ko mun ki ko mun so dai shikenan dai al'amura sun riga sun tafi Allah ya sa mu dace amin ya rabbal alamin Allah ya sa mu Um, eh, sai kuma
su sauran gwanaye irin su gwani Abdul Basir wanda dai duka Mm, gaskiya ne.
mai ba ma tare da su Mm, eh, yanzu.
amma dai kujerun nasu ne Na'am, na'am.
kuma da su ake gabatar da shirin to muna ƙara addu'ar Allah ya sanya albarka a cikin rayuwa Amin, Allah ya sa amin.
kuma rayuwar na baya ta fita mun albarka gaba ɗaya.
Amin, alfarma annabi.
Eh, kuma sai wannan da muke tare da su wurin fara ta sama gwani baba Adamu ko Mm, Na'am, na'am.
shi baban gwanaye Mm, ne ni kuma kaka- ni kuma kakana ne ni almajirin gwanaye amma an zo jin sarki a dole a tukusa A mu je mu je zuwa da
ni yanzu idan nayi magana gwani bisu babu sai ya ji ba daɗi a mu- ya- ya- ya ya baka hakuri.
da shi ke nan. Eh, da da ba kan karo ni A magana shi ne na sani ai.
To, kada ka koma.
Ya baka hakuri.
to kaga yi ba ma da hakuri sai ni ke nan. sai gwani bisu gwani bisu babu ali baba gwani da kuma shi gwani sa muhammad ahmad ka shahara sai kuma wanda ya yi ɗawainiyar sada mu da ku wato gwani salim eh, muhammad salim ko muhammad salim harun Mm.
wanda ya karbi gwananu sai ba a yau kenan ko Na, ya karbi sai ne.
ba ta samu shigowa ba To, alhamdulillah.
yaran ka ta kafa likan da na shirya na gabatar suna Muhammad Sani Abubakar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah.
mutum maganar subhana mai girma kowar rike Kur'ana ba zai siyace ba. Ya'yan uwa ku sani
katafaren malamin nan kuma fitacce shahararre dan asalin jihar Kano malam Abubakar mai raƙumi na goron dutse na farin cikin gayyatar ɗaukacin al'umma zuwa wajen ga